نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da shan ruwa barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma yau muna wuni na hudu daga cikin wuninnukan watan ramadan mai albarka muna roƙon Allah ta'ala wannan wuni da muka kai na hudu Allah subhanahu wata'ala ya karɓe shi ya sanya shi cikin jerin ayyukan mu kyawawa da muka yi waɗanda Allah ya karɓa wanda ya dace da wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya daidai aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul muminun yau kuma za mu tashi a kan aya ta goma sha biyu Allah ta lace wala kad khalaqanal insana min sulalatin min tin Allah ce lalle mun halicci mutum daga laka daga sulala wanda abubuwa da aka cicciro na laka shine abubuwa nan da aka ciro daga nan ma'ana da ƙasa da laka da cirbuwa da sauransu aka yi ɗan adam to Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin da za mu karantawa zai mana bayanin wato halayen halittar ɗan adam da kuma tashin shi daga wani mataki zuwa wani mataki tun daga farkon halittar shi har ƙarshen inda yake yadda yake ɗan adam ga yadda Allah ya fara shi Allah ta'ala sai ya fara faɗin halittar da ya baban mu annabi adam cewa Allah ta'ala ya halice shi min sulalatin min ɗin daga wato lakar da aka ciro shine sulala kuma aka ɗauko ta daga dukkanin ƙasa gaba ɗaya don haka ɗiyan annaba adam suka zo a bisa gwargwadon ƙasa cikinsu akwai mai kyawu akwai mummuna akwai mai hali mai kyawu akwai mai mugun hali akwai kuma wanda yake tsaka-tsakin wannan halin ya bai muni ba kuma bai yi kyau ba kwarai kuma Allah ta halaye mu wato akwai mai daɗin zama akwai wanda ba da kamar ƙasa akwai da ba sai ka share ta sai ka zanna samanta akwai da dole sai ka nemo abin zama saboda daudar da ke ga ƙasai to akwai ɗan adam wanda Allah subhanahu wataala yi shi yana da dauda bai da daɗin zama ba wa daudar jikin shi ba saboda rashin daɗin zaman shi wani kuma za ka zanna da shi saboda yana da daɗin zaman duk wannan sakamakon ƙasar da aka halice mu da ita ne wani za ka ga yana da sauƙi wani yana da wayan lamari wani kuma za ka ganyar tsaka-tsaki shi ba wuya kuma ba sauƙi tsakiya yake yawa ji daɗin shi gobe a ji wahalar shi wani kuma kullum za ka gan shi kullum daidai inna Allah ya lau da matsalar komi ya samo kasan mai daɗi wanda ya samo kasan mara daɗi kuma daga shi ma ba da daɗin zama wanda ya samo kasa mai tauri zai ga da taurin hali wanda ya tabo kasa mai tauri zai ga shi da taushin hali wanda ya tabo kasa mai kyau zai ga shi da kyan hali da kyawu wanda kuma ya tabo mara kyawu ka gan shi mummuna duk ma'anar sulala din kenan min sulalatin min tsib daga wata kasa da Allah subhanahu wataala ya ciro baban mu annabi adam kuma ita kasa ce aka kwaba ta ta zama tabo sa'annan ta bushe sa'annan Allah ya halitta dan adam da ita kaga dai ita kasar da ita ce aka maida ta tabo aka ta koma laka ta bushe sai tauri Allah subhanahu wataala ya bayyana haka cewa haka ya halicci babanmu annabi Adam alayhi salam sai Allah ya ce thumma ja'alnahu sa'annan muka sanya shi shi wannan halittar da muka yi da laka irin shi waɗanda suke ƴaƴan shi ƴaƴan annabi Adam kenan nutfatan Allah ya ce muka maida shi nutfa wadda nutfa din nan tana yitarwa min baini sulbi wat tara'ib tsakanin gaba da kuma tsarar baya anan ne wato wannan nutfa take hitarwa Allah ta'ala ce khuliqal insanu falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafiq mutun ya diba ya ga da me aka halice shi Allah ya ce an halicce shi ne daga ruwa wannan ruwan ya kharuju min baini sulbi wa tara'ib to daga nan yake hitawa idan ya hito daga cikin jikin da Adam sai ya fada cikin jikin kiyamaci sai ya tabbata shine Allah ya ce faja'al thumma ja'alnahu fi qararin makin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi dugo ne ɗaso ne na ruwa da yake ɗasawa daga cikin jikin ɗa namiji ya fada a cikin mahaifa wadda take tsararriya amintacciya mai ƙarfi wadda Allah ta'ala ya kiyaye ta daga lalacewa daga shiga iska wurin ya bata wurin tsararren wuri ne mai ƙarfi idannahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan mataki na farko kenan daga cikin matakan halittar ɗan adam ba adam ɗin ba ɗan shi da ruwa wannan ruwan Allah subhanahu wataala ce thumma ja'alna an-nutfata sa'annan mu sanya wannan tuban wanda ya riga ya tabbata tun can da farko bayan ya fada a cikin mahaifa Allah ya ce sai mu halicce shi mu canza shi alaka ya koma jini jini jajawar yake komawa mana da sarauta Allah da iko Allah Allah yake canza shi daga ruwa ya koma jini jajir bayan kwana arba'in ya wuce bayan kwana arba'in ya wuce daga matsayin shi na nukufa to da cika kwana arba'in sai Allah ne da jini yana nan yana nan ana ta gasa shi sarauta Allah da ta yi kan shi da ya cika kwana arba'in sai ya koma jini fa khalaqana al-mudghata ko fa khalaqana al-alaqata sai muka halicci wannan jinin ja bayan kwana arba'in muka halice shi muka maida shi ya koma mubga tsoka mana nama ɗan ƙararrami shine tsoka cikin nama mai yawa da gwargwaron girman tsokar da mutum zai dagaya shi ya ci haka Allah ke mai da wannan jinin daidai girman tsokar da za ka sawa bakinka duk kai ne ake tama wannan juye-juyen daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan haka kai inda ka cika yau haka kai kana rigima da kai da Allah mahaliccinka saboda rishin hankali fa khalaqana al-mudghata wannan tsoka da Allah ya maida jinin da ya maida tsoka wannan tsoka mai tafshi Allah ya ce kuma da ikon mu sai mu maida ta izaman kasusuwa sai ta sandare ta zama kashi izam ba azman ba kasusuwa yan kanana Allah sai maida ta yan kasusuwa amma masu tauri masu kwari wanda tsakankaninsu akwai mi tsakankaninsu akwai tsoka akwai nama cikinsu kashi tsoka kashi tsoka da gwargwadon yadda abin da jiki yake bukata zuwa gare su Allah ya ce fakasau da al'izama lahma kasusuwan sai muka lullube su na nama ai mun sanya nama ya zamanto ya lullube wannan kamar yadda za ka lullube jikinka da sutura wata Allah ta'ala ce wannan kasusuwan sai muka lullube su muka tufatar da su da nama kamar yadda muka sanya kasusuwa suka zamanto ginshiki ne ga nama wannan shi ma ya tabbata bayan kwana 40 43 kenan 43 kenan kwana nawa kenan kwana 120 to daga nan ubangiji Allah ta'ala sai ya sarauta shi ya kara gwanin ikon shi da iyawar shi Allah ya ce sun ma shanahu khalqan akhar sa'annan sai mu halicce shi wata halitta ta daban kaji ma'ana sai Allah ta'ala ya busa da cikin shi sai ya tashi daga kasancewa shi daskararre ya zuwa rayayi mai rai mai motsi zamanto mai rai daga wannan lokaci shi kenan sai ga tsada da zahar motsi ko kuma ya zama rai yanzu rai ne wanda ya kashe shi ya kashe rai fatabarakallahu to albarka Allah ta tabbata mana Allah ya daukaka Allah ya bayyana girman shi kuma alherin Allah ya yawaitu ahsanul khaliqin mafi kyawun masu halitta Allah ta'ala wanda ya kyautata ma komai halitta shi allazi ya sana kullu shay'in khalqa kullu shay'in khalaqa huwa bada khalqal insani min tin Allah ne wanda ya kyautata ma kowane abu da ya halitta kowane abu Allah ya bashi laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin Allah ce lalle ma halicci mutum a cikin mafi kyawun daidaiton halitta sa'annan muka sanya shi asfala safiri muka maida shi ana bayan karayin kuma kuma sanne sanne kuma sai ka koma dan kararrami kuma da haka ka diba ka ga kyawun halitta Allah Allah ya fara halitta da ni ya fara halitta da adam da abin nan laka sannan ya sa zuriya shi su kuma daga ruwa ne wanda yake abin wulakantarwa alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna wa ni'mal qadirun Allah ta'ala ce shin ba malice ku daga wura daga ruwa wanda yake wulakantacce ba amma malice ku da wannan ruwan alam yakun nutfatan min maniyyin tumna Allah ya ce mutum bai kasance an halicce shi daga maniyin da ake shefawa ba makana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sannan ya zaman to mulmulallen jini sai Allah ya halicce shi kuma ya daidaita mai halitta fajala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha Allah ya ce sai Allah ya sanya nau'i biyu daga cikin shi namiji da mace أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى shin wannan ba yana nuna cewa Allah mai iko ne a bisa rayar da matattu bayan sun mutu ba zaka Allah ta'ala ya gwada mana nan kyawun halitta shi yadda ya halicci mutum daga ruwa Allah ya daidaita shi ya busa rai a cikin shi Allah ya sanya mai ji ya sanya mai gani ya sanya mai zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ce to dan adam duk da haka nan qalilin ma tashkuruna karan kuke gode ma halittar da Allah ya maku ko kyauta ko nema ko waiwar da Allah ya maku saboda haka halitta Allah dukkan ta halitta ce mai kyau da halitta Allah gaba ɗaya da tamu da ta wadda ba tamu ba duka halitta ce kyakkyawa amma ta dan adam ita ce mafi kyawun halittun Allah subhanahu wataala da da ya kowa kyau kowa gaba da halitta Allah gaba ɗaya da his kyau saboda dukkan su gaba ɗaya kowa Allah ta'ala haka yi shi shi da adam sai haka yi shi tsaye duk kowa kwance yake amma mu sai haka yi mu tsaye kuma sarauta Allah muna tsaye din nan wuraren abin nan dattinmu da haka suke sun sun koyo ƙasa amma kuma ba za su fitar da kazamta ba sai lokacin da muka ga dama su kuma dabbobi haka suke su ma nasu haka yake lokacin da suka so kuma su fitar da abin sai su fitar da shi ba tare da yaƙi hitarwa ba riba ga sarauta Allah to da haka da halittun Allah gaba dai masu kyawu ne amma dan adam bai yi su kyau kafin su sun yi kowa kyau yasa duk wata ɗaukaka da duk wani matsayi da Allah ya ba mu shi kamar yadda Allah ta halace da kar khalaqana al-insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a cikin mafi kyawun daidaituwa saboda haka zababbin Allah subhanahu wata'ala a cikin halittun suka zamanto duk cikin adam suke sai Allah ta'ala ya ce bayan haka thumma innakum lalle ku ba da dalika bayan wannan halitta da aka yi maku bayan busa rai da aka yi maku Allah ya ce la mayyitu to lalle mutuwa ba ku ma'ana cikin ɗaya daga cikin matakan halittar ku da ciratar da kuke yi Allah subhanahu wataala yana da karɓar rayuwa wani yana iya cikin cikin an busa mai rai kuma Allah ya kashe cikin ciki wani kuma wurin hitawa ga shi da rai yana ƙara shi kenan kayan ya yi da hitawa sai ya mutu wani kuma sai ya faɗo sai ya ƙara shi kenan iyakar raban shi da duniya kenan wani kuma sai ya yi minti ɗaya ana jijjiga shi ana marna cikin minti ɗaya din nan sai ya gaji ya tsaya cik wani ya minti biyar wani ya minti goma wani ya awa ɗaya wani ya wuni ɗaya wani ya kwana ɗaya haka wani ya sati wani ya wata wani ya shekara wani ya biyu wani ya uku wani ma a same shi shekara dubu aji wani shekar da ɗaya bai cikin duniya ba ya mutu wani kuma ya shekara dubu na ta morewa na ta shagarin shi wani kuma bayan haka nan wani bayan haka nan wani bayan haka nan wani ya fara wayo ya faɗi ya mutu wani ya balaga ya faɗi ya mutu wani ya kai an sa rana auren shi ya faɗi ya mutu yana shirin zama ango kenan sai dai ci angon shi cikin kabari kenan an tafi ya ci angoncin koko bai to Allah ta'ala ce kuma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan lalle ku kuma ku sani Allah da ya muku wannan halitta to kuma ranar kiyama Allah sai ya tara ku Allah zai sa a tara ku ranar kiyama ba dan komi ba sai dan Allah ta'ala ya saka muku da ayyukan da kuka yi a nan duniya masu kyawo Allah ya muku sakayya da aljanna da shi mugaye kuma Allah ya saka maka da gidan wuta da su mana in an tara mu din nan ba wai za a tara mu ne kai haka nan ba kamar duniya ba kuma mu ci gaba da wata rayuwa ba lahira in ka je sai yadda aka yi da kai ba ka yin gaba ba ka yin baya ba ka dama ba ka hagu sai da sai da izinin Allah magana ma ba za ka yi ba ba za ka ce ma wanda kusa da kai ba wai yaya ake ciki ba ya kallon ka kai ma ba kallon shi ba ruwan kowa da kowa kowa yana sauraron umarnin Allah ya sauka a kan shi to kaga ba irin zuwan duniya bane duniya ce za mu tashi wani wuri ya taru wani wuri a ce a tara mu wani wuri mu ta tattauna wai me za a yi in ba mu san me za a yi ba muna yi tambaya in ka kuma ka gaji ka ce kai ni na tahiya ta to lahira sauri ba wurin zuwa ne ba inda za ka ko ka tahiya ka to Allah ya ce in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu in kuna iya gudu ku bar wurin tashi alkiyama ku tai sai mu ga inda za ku ba inda za ka tafiya nan dai ne nan ne ila rabbika yawma idinil mustaqarru matabbaci a wannan rana ya tabbata zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ne mai matabbaci inda kowa za ya tsayawa ba za a gusa daga wurin ba Saboda kenan Allah ta'ala ta yarda mu ranar alkiyama saboda ya mana hisabi ne da kyawawan ayyukanmu da kuma mugayen ayyukanmu. Allah ya kiyaye mu daga mugayen ayyuka. Saboda waɗannan ayoyi sun yi bayani akan kuduran Allah subhanahu wata'ala da iyawan Allah ta'ala da ƙarfin Allah subhanahu wata'ala akan halittar shi. Cewa Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komi babu abin da ya gagara Allah subhanahu wataala ka diba ga Allah yadda ya halicci mi yadda ya halicci mutum da ƙasa ƙasa ce Allah ta'ala ya ce mata ke tashi walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum mu muka halice ku muka suranta ku Allah ya ba mala'iku umarni cewa ga yadda nake so ku halicci halitta ta ta farko Adamu mutum mai gashi ga kai mai idanu mai hanci mai baki mai haƙori mai harshe mai gira mai wuya mai kafadu mai hannuwa mai ɗan yatsu mai akaifa mai ciki mai gaba mai cibiya mai ƙawafuwa mai ɗan yatsu duk da wannan laka Allah ya ce ta zama adamu kawai sai ta koma mutum kaga Allah ko abin da ya gagara Allah ƙasa bismillah kuma kasa ce wadda ta doki da aka halice ta sai da ta daɗe duniya da shekaru da yawa sa'annan kuma halittar ɗan adam halitta baban mu annaba adam bai ban mamaki ci haka mu ma halittar ruwa ruwa ne Allah subhanahu wataala zai juya su ya juya su ya juya su ya ta juya sai har sai sun koma mutum ko mutum ya hito gashi mutum amma asalin shi ruwa ne a ga wannan ma yana nuna ikon Allah Allah dai yana ba mu labarin yadda ya halicce mu ba mu zama komi ba Allah ya halicce mu awa lamar al'insanu an na khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa qasimun mubin mutum baya ganin cewa mun halicce shi daga nutfa sai ga yana ta husuma yana ta jayayya na ta rigima to kullum Allah yana ba mu labarin halittar mu sau da ya gaya mu cewa idan muka mutu yana iya tada mu idan wani na shakku yana kokwantar cewa ya ne za a yi mutum ya mutu ya koma ƙasa to ai da ma da ƙasa aka halice ka min ha khalaqnakum Allah ya ce daga cikin ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma a cikin ta zamu mayar da ku wa min hanu khurijukum daga cikin ta zamu fitar da ku taratan ukhra wani lokaci na daban haka in kana ganin ka zama kasa to ya ne za a yi a tada ka to dama da ita aka yi ka qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna Allah ce cikin ta za ku rayu cikin ta za ku mutuwa kuma daga cikin ta ne za a fitar da ku saboda haka ke nan mena wani mamaki mutum ya zama ƙasa ya koma ƙasa gaba ɗaya ya ɓace me mamaki a ciki dama da ita Allah ya halice ka ma Allah ta'ala ce wa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah ne wanda ya fara halittar dan adam sannan kuma ya sake maimaita halittar shi kuma shine mafi sauki ga Allah saboda ka babu wani abu mai wahala da Allah subhanahu wataala shi Allah babu abin da ya karhi shi babu abin da yake gagarar shi Allah yana da iko bisa dukkan komai Allah kara mana imani ko tambaya to amsa da abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya samu gyara ko ba tambaya ma addu'a ba tambaya ba lada a kira sallah bare kira sallah miliyan biyu da rabi marasa lahiyar ma Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah kara musu lahiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada mana su gidan aljanna ka ba kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu kyakkyawan haɗin kai tsakanin mu ya Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su gaba ɗayan su ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah ka kare su daga halayen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka sa su tsare mu ya Allah Allah ka sa su tsare kasan nan ta mu ya Allah Allah ka kare su daga duk wani sharri ya Allah daga duk wani kaidi da ake musu ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in da ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya musu bukatun su ya Allah Allah ka shafe musu ayoyin su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين